والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إن masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na a wannan fili namu mai albarka na amsa tambayoyi yau rana ce ta laraba 20 da nawa ne ga wata yau yau 25 ne ga watan 12 watan zulhijja bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da biyu haka ne ko biyu ne ko uku uku ga watan julai watan bakwai hijiran miladiya 2023 daga wannan shafi namu mai albarka na ahmad muhammad gombe tare da ni akwai malam usman dan bauchi ga kuma malam isa wali muna roƙon allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ya mana agaji da taimako wajen karanta daidai da kuma amsa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam mai tambaya ta farko take cewa malam an sayar mun da fili a wajen aiki za a dinga cire kuɗin a cikin salari na a hankali to malam sai ya zama yanzu salarin nawa ba zai biya mun bukata ba malam sai na raba filin rabi na sayarwa dan uwana so malam ina tambaya dangane da wannan cewa sayarwan kuskure ne tun da ban gama biya ba
na'am dangane da ababe da ake ba wa ma'aikata a wurin aiki ya zama ko fili ne ko mota ne ko mashin ne kamar da aka saba yi a galibi a ɗabi'a da kuma urfi irin na wurin aiki kamar an mallaka musu shine ana cirewa ne cikin albashinsu domin duk yadda za a yi a je a dawo suna da hanyar da za su cire kuɗinsu ba za su yi hasara ba ko da aiki ka bari akwai pension ka akwai gratuity a hannunsu yake suna da hanyoyi da dai dole zaka biya su kuma dama galibi akan ba mutumin da yana da shekaru ne da zai iya biya to sakamakon wannan in aka baka wannan abun kusan kaman ka mallake shi ne a saboda haka idan bukata akwai waɗanda da an ba su ma'aranin suke sayarwa akwai wanda ma baya ma zama a hannunsu dama larura ne da bukatuwa mafi yawan ma'aikata sa suke karban wannan ba wai kawai suna karba ne saboda fashion ba galibi larura ne da bukatuwa albashin ba zai kai mutum ya sayi ba zai mallaki wannan abun ba to wani yakan karba ya mallake shi don biyan bukatan shi babur ne ko gida ne ko mota ne ko makamancin haka wani kuma yakan karba ne saboda wata larura ta rayuwa kaga wani ya karba ya sayar ma auren yasa zai yi ire-iren waɗannan abubuwa da yawa akwai su a wannan gaba idan ka sai da wannan abun ba laifi bane ba still da zaka ci gaba da biyan su duk wata kamar yadda kuka agreement su ba su damu mai kai da shi ba ke sama daga cikin dokan ba za a ce karka sayar ba ba za a ce kuma karka ba da aro ba ba za ma a ce karki kyautar ba duk abin da kaga dama ka yi da shi su dai kawai duk wata za su na cirewa na cikin albashinka wannan saboda aka babu laifi ya halatta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo wa ƙasar nan ɗauki domin albashin da ake ba ma'aikacin ma'aikata abin takaici ne ƙwarai da gaske ba a gina ƙasan akan gaskiya ba kaga waɗansu azzalumai suna ɗaukan maɗuɗin kuɗi masu yawa miliyoyin kuɗi a wata ɗaya ana ba ma'aikaci dubu arba'in dubu hamsin kuma makamancin haka ana maganan dubu sittin ƙarancin albashi gwamnoni suna ba za su iya biya ba amma haka bai hana kuma su yi facaka da biliyoyin kuɗi ba kaga wannan zalunci ne zalunci ne masu mulki su ji tsoron Allah su sani Allah zai tambaye su akan wannan amana da ya ba su wallahu ta'ala ala wa alam
a shek wannan mai tambayan take cewa malam na fara sallah sai na manta na yi karatun sura ban karanta fatiha ba malam wannan ma'ana kabli ne zan yi ko ba'adi zan yi
duk lokacin da kike sallah kika manta rukuni daga cikin rukunan sallah irin fatiha kamar ruku'u kamar sujjada yin ba'adi ko kabli kaɗai baya wadatarwa wannan shine abin da yake da mahimmanci a yan uwa mu sani idan mutum na sallah ba kowace rafkanuwa ba ne ake mata kabli ko ba kawai a ce shi kenan an warware wannan matsalan daga ciki akwai kamar abin da na faɗa suratul fatiha karanta fatiha a sallah yin ruku'u ko yin sujjada ke ce kina sallah ko kai ne kana sallah da kai kabbara kawai sai ka karanta sura ko kuma ka gama sura da fatiha kawai sai ka gangara ka tafi sujjada ko kuma kaga ka bar ruku'u kenan ko kuma mutum ya ainihin yi fatiha ya yi suran ya yi ruku'u ya yi sujjada guda ɗaya yana cikin sallah ya tina fana bar ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa to a wannan lokacin hukuncinka ba kawai kabli ko ba ba ne ba abin da za ka yi shine ko za ki yi wannan raka'an da wannan matsalar ta faru kika bar fatihan to za ki wurgar da wannan raka'an ne ko za ka wurgar da wannan raka'an ne alal misali mutum yana sallan azahar azahar raka'a hudu ce sai zanto a raka'a ta ɗaya ko a raka'a ta biyu mutum ya bar suratul fatiha ka tuna a cikin sujjada ko makamancin haka to a lokacin da kai raka'a biyu madadin ka zauna kai ta hiya miƙewa za ka yi mutum ba zai zauna ba zai zama wannan raka'an kawo gadda ta bata cikin lissafi kenan wannan shine abin da ya kamata a yi in a raka'a ta uku ne to a raka'a ta hudu da ya kamata ka zauna kai ta hiya nan ma ba za ka zauna ba miƙewa za ka yi ya zama wannan raka'an dai da abin ya faru an wurgar da ita za ka ƙara raka'a ɗaya ne sallan ta zama raka'a biyar amma dai zaman dai guda biyu ne raka'a biyar ne a aikace amma a wurin ka raka'a hudu ne don ka fidda wannan cikin lissafin ka yawwa an bar rukuni to e barin irin waɗannan sujjira ko ba a dai kawai ba zai wadatar ba sai an wurgar da wannan raka'an da wannan abin ya faru na barin suratul fatiha daga nan sai mutum ya zo shi ya ainihin yi sujjadan ba'adi za a zauna a yi tahiya a yi sallama sai a yi sujjadan ba'adi wannan shine abin da ya kamata mutum ya sani ire-iren waɗannan ababe kusan sujjadan kable ko ba da kaɗai baya wadatarwa wannan a takaice dai kenan shine amsanta insha Allah mutumin da ya kwana biyu da irin wannan gaskiya ya sake sallah ya fi eh kwarai da gaske wannan shine abin da ke akwai domin sujjadan ba adina in aka barta wacce ba ta bukatar maimaita irin wannan abun to abin da ya kamata mutum ya lokacin da ya tuna kawai sujadan ba'adi ko da bayan shekara ne ko ya je wani karatu aka ce in ka za ka za faru a sallah za a yi ba'adi sai ka taɓa ya taɓa faruwa da shi bai ba'adi ba malam fikin mu suka ce ya sujadan ba'adi a lokaci in ba shi da alwala kuma ya alwala yawwa ya kalli gabar ya kabbara ya sujadan ba'adi ya yi sallama wannan shine hukunci amma ire-iren waɗannan sallolin da suka ɓaci gaba ɗaya suna cikin abin da kake musu a da abadan har abada a sake sallah domin kamar yadda na faɗa na wurin karatu a ada fil waqati daban da a ada fi abadan a ada fil waqati shine sake sallan mustahabbi ne kai ne kana sallah ko ka zo bakunta gari kawai za ka yi sallah sai ka kalli yamma ko kudu ko arewa amma a rashin sani kai ka ɗauka nan ne alƙibla kana cikin sallah sai aka ce da kai ainihin ba gabar bane ba ga inda gabar take to a lokacin juya kawai ka kalli gabar ka ci gaba da sallanka kar ka yanke sallah kawai za ka juya ne ka kalli alƙibla ina fata an gane wannan shine hukuncin irin wannan dalili kuma shine annabi da sahabbai alaihi salatu wassalam a lokacin da suke kallon baitul maqdis suna sallah aka saukar da an canja hukunci a kalli ka'aba ba su yanke sallan ba kawai annabi ya juya ne yana kallon arewa baitul maqdis ya juya kalli kudu ainihin ka'aba a madina kenan ina fata an gane kamar nan ne kana suna kallon yamma aka ce su juya su kalli gabar ba a yanke sallah an sake ta da iqama an sake sabuwar sallah ba to a daidai wannan lokaci in ya faru da mutum abin da zai yi kenan to in ko bayan ka gama sallan ne aka ce maka inda ka kallon nan fa ba gabar bane ba ko ma ba wanda ya gaya ma sai kaga dan gari yana sallah ya kalli inda kai ba nan ka kalla ba to a wannan lokacin malamai suna ci mishi adafil waqati inda sauran lokaci mutum ya rama sallah in kuma lokacin sallan ya riga ya fita kafin ya gane suka ce sallah ta yi to a adafil waqatin nan duka mustahabbi ne ko da baka sake ba malamai suka ce sallah ta yi an gane ko dan ya faru da annabi da sahabbai alaihi salatu wassalam sun yi tafiya alƙibla ta rikice musu suka yi sallah ba ta inda nan alƙibla take ba sallan asuba bayan rana ta fito suka gane cewa lalle ba alƙibla suka kalla ba ba a sake sallan ba an gane ko walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim Allah ya ce da gabar da yamma ko da mafadar rana da mafudar rana duk na Allah ne sai Allah yake cewa fa aina ma tuwallu fa san mawjahullah duk inda kuka fuskanta can ma akwai fuskan Allah subhanahu wataala Allah mai yalwa ne mai kuma cikakken ilimi ne a takaice dai a adafil wakati sake sallar mustahabbi ne in lokaci bai wuce ba in lokaci ya wuce kuma ba sai an sake sallan ba amma in dai rukuni aka bari a sallah to ire-iren waɗannan abubuwan ko wani abu wanda yake mai mahimmanci wannan dole a sake wannan sallan kamar yadda muka faɗa ranar mutum ya sallah sai tuna ba shi da alwala ko yana bai yi tsarki bai alwala to wannan ko bayan shekara ya tuna sai ya sake wannan sallah insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam
a wannan shek shi ta ne tambayar mu ta karshe malam take cewa kabli da ba'adi yi musu tahiya dole ne ko ba dole ba ne saboda ko daga tambayar namiji ne ya ce na yi sallah bayan waɗansu limamai wasu sukan yi tahiya wasu kuma ba sa yin tahiya da zarar sun ɗago daga sujada sai su yi sallama to abin yana ɗaure mishi kai yana buƙatar ƙarin bayani ya shi
to dangane da cewan yin tahiya a sujjadan kabli ko ba'adi dole ne a wajen malamai sujjadan kabli da ba'adin kanta ma ba dole ba ne ita kanta ma sunna ce mustahabbiya ko sunna ce muakkada an gane ko akwai abin da in ya faru da kai ba kai kabli da ba'adin ba ma sallan ta yi yanzu kaga a masafin mu na malikiya in ka zo sallan azhar ka bayyana karatu da aka yi sujjadan mai ba'adi a magariba ko isha raka'a biyun farko ko asuba ka boye karatu za ka yi kabli to idan wannan da kai ya faru ba ka yi kabli ko ba'adin ba sallan ta yi to kaga anan a kabli da ba'adin kanta ba ai mustahabbi ne ko kuma sunna ce mustahabbiya ko muakkada wannan kenan a shi yasa sau da dama za ga waɗansu malamai ko limamai zan ce ya zo ya kabbaran sallan azahar sai ya manta ya fara fatiha a bayyane a ce subhanallah sai ya shiru ya ci gaba da sallah sai ga an yi sujjadan baɗi to a ta fiqihun mana malikiya ko iziya ka duba dan ka bayyana aya ɗaya ko biyu ba sai ka yi sujjada ba an gane ko eh a nan nan cikin littafin iziya suka ce bayyana aya ɗaya ko biyu baya wajabta mutum yin kabli ko ba'adi ko ɓoyewa wannan kenan to idan mutum sujjadan kabli ko ba'adi ya kama shi dangane da in yi zai tahiya ko ba zai ba akwai maganganu guda uku akwai malaman da suka ce da kabli da ba'adi gaba ɗayansu ana musu tahiya in mutum ya ɗago sai ya yi tahiya sannan ya yi sallama magana ta biyu malaman da suka ce ba'adi ana mata tahiya amma kabli ba a mata tahiya ko da cikin samaru dani mutum ya duba a kowannan matsalan wanda shi mai sharhin abdulsami al'azhari kusan ya kawo wannan matsalan to magana ta biyu kenan cewar ba'adi za a yi tahiya kabli ba za a yi tahiya ba magana ta uku malamin da suka ci duka biyu ba a musu tahiya an gane ko wannan kuma shine kusan zance wanda ni nake kusan karfafawa duk da ya saba fatonmu na mazhaban malikiya yawa da wannan ne muke maganan cewa idan muka yi maganan mazhaba ba muna nufin cewa mutum ya zama ɗanta mutum mazhaba ba ne ba ba wannan muke nufi ba an gane ko a ce akwai wani mazhaba da kake bi wannan ya halatta amma in wasu dalilai suka bayyana maka cewa mazhaban shafi'iyya sun fi ƙarfin dalili ya halatta ka bi ka bar mazhabanka ko kai dan shafi'iya ne kaga cewa mazhaban malikiya yanzu ibnu taymiya Allah mishi rahama dan mazhaban hanabila ne mazhaban ahmad ibn hanbal yake bi amma fiqhun zakka mazhaban malikiya yake bi yace babu mazhaban da suke da usulu mai kyau a babin zakka kamar malikiya saboda haka shi da wannan yake fatawa saboda a mazhaban malikiya su ne suke da kayan noma wanda wani ana mishi zakka wani ba a mishi duk abin da yake kamar ba za ka aje shi ba zai lalace kamar a ce tumatur ko wani yakuwa da alayyaho ka noma ko wane ne wannan suka ce wani latas babu zakka akan shi amma wasu mazahib sun ce duk abin da aka noma sai an fitar mishi da zakka an gane ko to ibnu taymiya baya tare da wannan mazhaban nasu ana yace mazhaban malikiya usulun su yafi karfi yace abin da ake fitar masa da zakka a kayan noma ya zama mudakhiran ana iya ajiye shi kamar masara wake shinkafa gero gyada da kuri a ire-iren waɗannan abu gero maiwa amma tumatir ko wani latas ko wani waye kai noma ko na rani ne ko na damuna ce babu zakka a kai dan ba za ka je sto ka aje tumatir ba ko ba haka ba to wannan kenan to dauki shaka bakar mahmud gumi Allah mai sharhama ai a zamanin nan shine uban yan malikiya a kasan nan ko ahlus sunna dai kan to amma a cikin radul azhan ila ma'anil qur'an malam da yazo yana magana akan wal khayla wal bighala wal hamir li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun cikin suratu an-nahl karkashin wannan ayan malam ya saba malikiya cewar halaccin cin doki ko haramcin shi a malikiya cin doki haramun ne amma a wasu mazahib da ciki akwai shafi'iya cin doki ya halatta sai malam mamur gumi ya kawo hadisi da ya nuna cewa an ci doki har sau biyu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai hana sahabbai ba amma shi yace ba zai ci ba yana kyaman shi amma kuma aka ci bai hana ba ya zama haramun kenan duk abin da ke haramun na annabi ba zai hana sahabbai ba kamar damo misali wani ya farauto damo ya yanka ya kawo annabi annabi ta shi ba zai ci ba yace mu mutanen makka ba ma cin damo muna kyaman shi amma ku garin ku ana ci kai ka ci kaga zama halal ne kenan ko ba haka ba to sai malam Amr Gumi yace mazhaban shafi'iyya da suka ce a ci doki ya fi mazhaban malikiya karfi saboda su suna da hadisi shi kuma malikiya suka ce Allah ce wal khayla doki wal bigala da alfadari wal hamira da jaki yace litarka buha ya halicce su ne dan a hau wa zina kuma ai ado hawan sallah da sauransu suka ce ba maganan ci cikin ayan nan kuma ya hada doki da jaki cikin lissafi daya su kaman istinbadin su kenan suka ce saboda haka su ba za a ci doki ba amma tun daga hadisi asma binta abubakar ta ba da labarin an ci doki wasu sahabbai sun ba da labarin an ci doki a yakin khaibar an yanka jaki za a ci annabi ya hana ya sa abu talha a baban anas bin malik amma ba mahaifi ba mijin mahaifiyarsa ya ce ka yi shela a cikin sahabbai ka ce Allah ya haramta cin naman jaki jakin gida amma amma zai bara shi halal ne jakin jeji wannan kyakkyawa mai to wannan shi halal ne amma jakin gida annabi ya ce Allah ya haramta inna Allah wa rasulu inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum al-luhumi humurul ahliya Allah da manzo sun haramta muku cin naman jakin gida haka ya dinga bi yana shela wani sahabi ya ce an ma zuzzuba a tukunya aka dinga zubarwa sai muka yanka doki kuma annabi bai hana ba kuma aka ci amma shi bai ci ba to a wannan gabar maganan mazhaba da muke malam mamurgumi kaga anan ya saba malikiya ga su ibnu taymiya suna sabawa hanabila in ka bi duk haka malaman sunna suke ibn al-arabi da imam al-qurtubi sukan saba malikiya cikin rubuce rubucen su to abinda muke magana basaba ta ce amma nan kai dalilin su wani fi na karfi sai ka dauka saboda su shugabannin masaban abin da suka ce kenan suka ce idza sahal hadithu fa huwa madhhabi duk inda hadisi ya inganta to nan ne mazhabata ba malamin mazhaban da ke saba hadisi kawai da ganin daman shi eh ko bai san hadisin ba bai zo mishi ba har ya rasu ko ta hanyar shi hadisin bai inganta ba yana ganin hadisi ne mai rauni ba wa kawai daga sun fi kowa girmama hadisi waɗannan malaman Allah musu rahama ya ƙara musu yarda to a wannan gaban dangane da mazhaba na sujjada kabli ko ba'adi duk da alittafan mu za ga su qawaidi ahlari ishimawi iziya za su ce maka za a yi tahiya a duka biyu da ka je gaba risala samarud dani sai ce da kai kana da option ba'adi a yi tahiya kabli kuma kar a yi tahiya an gane ko a wasu mazahibi kuma gaba ɗaya ma babu tahiyan a duka biyu saboda abin da yasa suka ce babu hadisi cewa annabi ya yi tahiya lokacin da ya dago abin da sahabbai suka ce kawai ya yi sujjada guda biyu sun sallama sannan sai ya sallama shi zo a hadisi wasu kuma suka ce a to ai ba bukata a ce maka ya yi tahiya da ya dauko ai ya zauna in aka zauna me ake kafin sallama tahiya su kuma abin da suka fassara da shi kenan matun da sahabbai ba su ba da labari ba wannan shine ni fahimta na amma in ka ga wani kuma yana yin tahiyan kar ka kalubalance shi ra'ayi ne na wasu daga cikin magabata wanda kuma al'amur wasai Allah jin ibn Baz rahmatullahi alai al'allama yake abu sai ka jaji al'amur wasai wannan abu ne mai faɗi mai yalwa kara kuntata mutane ai ta rigima ai ta rigici matsalolin fikihu ba a tada jijiyan wuya akai fahimtan ka kenan dauka yanzu kaman ka dauki harkan crypto cryptocurrency wanda future trading kenan ba masu mining ba kaga ai na faɗa ranar a nan malamanmu na gida dr bashir alfurkan imamu malik namu na najeriya shi yana da fahimtar halal ne su bin usman su dr sani suna ganin ba bai halatta ba amma haka yasa suna gaba ko miskala zarat ilimin kenan wannan ma ƙananan ustazai komai sai a yi rikici akai ba fa matsalan tauhidi bane fa fikihu ne wannan fahimta faɗi dalilanka wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama haka sahabbai ma suka rayu akwai matsalan da zaka samu abubakar da umar da usman da ali allah kara musu yarda duk sun yi sabani kan wata matsala ma baka taba ji wani ya ce wane bai kyauta ba usman bin affan allah mishi kara mishi yarda al khalifa ya zo aikin hajji a zaman mina kasaru ake yi shi kuma sai ya cika sallah abdullahi dan mas'udu ya je tara mutane ya lacca ya ce abin da khalifa yi ba daidai ba ne ba sunna shine a yi kasaru kaza kaza kaza da aka zo za a yi sallah sai ga ya shiga sahu kuma ya cika shi ma ka san akwai ɗalibai yan gulma suka je suka sami shi a zuba ka mana lacca mai zafi ba ka ce ya ce wal khilafu sharrun sabani sharri ne ni kuma na ware masallaci na na raba kan musulmai kenan ai matsala ce ta sabanin fahimtar fikihu in an cika sallan ai sallan ta yi ni a gani na ya fi dacewa ai kasaru amma ba wanda ya ce maka in kana tafiya ka cika sallah sallan ka ba ta yi ba da malikiya da shafi'iyya da hanab da hanabila daga nan zaka je kano ka cika sallah ba wanda ya ce sallan ka ba ta yi ba amma abin da ya fi dacewa da sunna shine kai kasaru an gane bambancin abu to wani sai mai da kai dan bidi'a makan wannan ya ce kai ba ahlus sunna bane ba saboda son zuciya wallahu ta'ala ala wa alam na dan tsawaita bayani saboda tambayar namu ba su da yawa wacce ce tambaya ta karshe na'am to mun yi minti ashirin malam usman ya ce wannan ita ce tambayar mu ta karshe insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin karba mana a ayyukan mu abinda zan rufe da shi akwai wanda ya aiko min da tambaya na amsa mishi a wurin karatu zan amsa ta wannan hanyar cewa akwai hadisin da ya ga an nan baza shaka intanet Uh, cewa duk wanda ya annabi salati da safe sau goma da yamma sau goma uh, ceton annabi zai same shi ran tashin kiyama wannan hadisin ba inganta ba imam al-albani a cikin silsila ya nuna hadisi ne mai rauni an gane ko da wasu daga cikin malaman hadisi sun ce hadisi ne mu'allal mu'allalun hadisi ne mai illa to a karkashin wannan abin da muke ta shine shi wa annabi salati alaihi salatu wassalam falalan shi na da tarin yawa tunda Allah ma ce ku yi kafin fa Allah ce aiwa annabi salati sai da ce shi da kanshi yana yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi tabbas da Allah da mala'ikun shi suna yi wa annabi salati kuma sai ce yusalluna al-istimrar suna yi ba wai sun yi sun gama bane ba suna yi a jiya da yau da gobe da jibi daga ta tashin kiyama suna yi wa annabi salati sai ce to ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kuma su imani kuma ku mihi salati to kaga in baka yi ba ma Allah na yi mala'iku suna yi kar Allah ma ya sa kai ba za ka rage shi da komai ba sallallahu alaihi wa sallam kar ka dauka in kai annabi salati ka taimake shi ne ka taimaki kanka ne da in kai salatin ɗaya Allah zai ma goma waye fi cin riba annabi dan gatan Allah ne ko ka mishi salati ko kar ka mishi salati ya riga ya tafi ya fi kowa ya fi komai a wurin Allah idan ka yi salati goma Allah zai maka ɗari in ka yi ɗari ya maka dubu to falalan yi wa annabi salati safe da yamma da daddare duk adadin da za ka yi da goma da ɗari da dubu ai goma ma ya yi kaɗan wai wani yake ba da labari irin masu ɗan jokin ɗin na haka wai wani limami ne ana sallah shi a sahun gaba ko mahaukaci kuma ya shigo da sandan shi masallaci ba a sani ba irin masallatanmu ne malamanmu na gargajiya Allah kara musu albarka an ga masalla ce ayo annabi a salati goma ga annabi mahaukaci tashi dau sanda ce annabin za a yi goma ce dubu dubu za a yi yayi kan liman liman ya ce ai dubu dubu to kaga mahaukaci ma na ga salati goma yayi kadan a takaice a yawaita yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi ibadullahi kullukumu inna salata alaihi tunji minan nikami yi wa annabi salati albarkan shi ya wuce duk inda muke tsammani saboda haka ko da wannan hadisin ko babu shi qur'ani da nassoshi na hadisai ingantattu sun ce a yi wa annabi salati kuma ga falalan da ake samu ibn qayyim al-jawziya a cikin jalawul afham sai da ya kawo falala sama da arba'in da za ka samu in kana yi wa annabi salati to yan uwa mu yawaita su yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam wannan mu za mu amfana da abun ko ba mu yi ba Allah yana mishi mala'iku suna mishi babu wanda ya san yawan mala'iku kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara wa annabi salati da daraja Allah ta'ala ya jikan magabatanmu Allah ta'ala ya ba wa ƙasarmu lafiya da zaman lafiya Allah albarkaci rayuwanmu ya albarkaci malumanmu ya haɗa kan al'umman musulmai Allah ta'ala ya ba mu ruwa ya ba mu damuna mai albarka halin kuncin nan da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya yi mana ya kawo mana shugabanni masu imani masu mu duk wanda ke da hannu wajen rugujewa da lalacewa da shiga kunci a wannan ƙasa da rashin zaman lafiya Allah ta'ala ya yi magani shi Allah ta'ala ya karya shi lalata lamarin shi abin da ya faru a jihar Borno na bom din nan da ya tashi waɗanda suka mutu Allah ya musu rahama waɗanda suka jikkata kuma Allah ba su lafiya Allah ka tsare mu daga komawa gidan jiya bama bamai a wannan ƙasa da sauran ƙasashen mu duka Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ana samun ramuka ko?
ana samun ramuka na masu zuwa taron makabarta dai yawanci da masu bada na kaga ana yawan zuwa taron makabarta Gaskiya ne.
ya